الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله المؤمنين الناس في استعدادهم لاستقبال شهر رمضان على ثلاثة أصناف فغافل مستعد لما يتطلب لما يتطلبه الشهر من الأمتعة والأطعمة والأشربة والملاهي وعابد مستعد لما يتطلبه الشهر من القربات الدينية مثل التخلص من الحقوق وأداء الفرائض والتوبة من الذنوب وسلوك وسائل العبادات وواع مستعد لما عليه من الحقوق في جنب الله وفي جنب عباد الله ممن له عليه حق فكونوا مستعدين له كالثالث واع بما له وما عليه من الحقوق فاستعد ليعطي كل ذي حق حقه فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا فهذه أمور تسعة نذكرها يستعد بها المؤمن الواعي لرمضان ثلاثة لك وثلاثة لربك وثلاثة لأهلك أما ما يتعلق بربك فهي كالتالي أولها التزود بالعلم لأحكام الصيام من شروط وأركان وواجبات ومستحبات ومباحات ومبطلات ومكروهات وبمعرفة فضل ما يقوم به من من القرب في شهر رمضان من العبادات القلبية واللفظية والبدنية والمالية ثانيا التوبة الصادقة والدعاء الخالص رغبة في تزكية من الله عز وجل في رمضان قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الأغر بن يسار قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم الله رمضان ثم يدعونه خمسة أشهر بعدها حتى يتقبل حتى يتقبل منهم ثالثا الاستعداد بالنوافل من العبادات في من من العبادات من صيام وقيام وتلاوه قبل حلول شهر رمضان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان والحديث متفق عليه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لما أراك تصوم شهرا من الشهور لما أراك لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشهر ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم والحديث أخرجه الإمام النسائي وحسنه الألباني وأما إذا تجاوز النصف من شعبان فلا يصوم التطوع إلا من كان يصوم صياما فيكمله أو يصوم صياما فيتبعه لما روي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ولما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه وأما ما يتعلق بحق المؤمن على نفسه فهي كت- فهو كالتالي أولها مراعاة قوة بدنه وما يحافظ به صحته وما يصلح به عافيته قال تعالى بعد ذكر فرضية الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ثانيا تبرئة ذمته من حقوق الله من صيام وصلاة وغيرهما وتوبة إلى الله عز وجل قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ثالثا التخلص من حقوق الناس من أداء ديون ورد مظالم واستيفاء من أعراض ونحو ذلك ففي حديث أنس في السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس رجل مسلم يطلبني في مظلمة بمظلمة في دم ولا مال وأما ما يتعلق بحقوق أهله فهي كالتالي أولها إرشاد الأهل وتعليمهم وترغيبهم فيما لشهر رمضان وصيامه من الخيرات حتى يتوافق أهله معه في مناهج الدين والحياة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ثانيا القيام على مصالح أهله وحاجاتهم والولاية عليهم ومراقبتهم وتفقد أحوالهم الدينية والأخلاقية والأدبية قال صلى الله عليه وسلم الرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم ثالثا تجهيز ما يحتاجه ما يحتاجه أهله من مؤنة وتكاليف ونفقات كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ثم أما بعد يا إخوانا مؤمنين muna farawa da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya tsawaita kwanakinmu har muka iso ga wannan lokaci da muke dakon shiga watan ramadan cikin ɗan kwanaki kalilan hakika wannan juma'a ta yau ba za ta zagayo ta maimaitu a wata juma'ar ba face duk wanda Allah ya sa yana da rai ya riske ta to zai riske ta ne a cikin watan ramadan falala ce mai girma da daraja mafificiya a wurin bawa ya samu damar halartar watan ramadana alhali yana mumini Allah ya tsawaita rayuwarmu mu samu riskar wata ramadana na wannan shekara mu riski na shekaru masu yawa a bayansa da ayyuka na alkhairi da imanin da zai sa har ubangiji ya ji kanmu da shi hakika mutane musulmi sun kasu kashi uku dangane da tanaje-tanajensu da tsimi da kimtsi da suke yi domin shiga watan ramadan a yayin da waɗansu ke kimtsi da shiri ta hanyar tunanin menene abin da suke bukata na kyautata rayuwa na daga abinci da abin sha su saya sutura su tanadar saboda bukukuwan sallah sannan abubuwan da za su daɗaɗa musu rai na daga abubuwan da ke ɗauke hankali ya mantar da mutum shuɗewar lokaci na daga kayayyakin kalle-kalle da abubuwa na sauraro da waɗansu abubuwa na wasa da ɗauke hankali da ɗebe kewa ko karance-karance waɗanda za su sa su samu annashuwa da nishaɗi a cikin watan ramadan wannan shine ɓangare na waɗanda kwata-kwata ba su fahimci menene manufar watan ramadan ba kashi na biyu shine na mutanen da suka zama masu mai da hankali akan ibada tsantsa da damuwa da harkar lahira tsantsa amma sun manta da ɓangaren duniya wannan ɓangare su ne waɗanda suke tanaji ta hanyar fara yin ibada tun kafin wata ramadana ya zo da yin shiri da kimtsi domin idan wata ramadana ya zo su tsunduma a cikin ibada da neman kusanci zuwa ga Allah ta dukkan fuskokin da zai iya sa Allah ya karɓi aikinsu su kuma har Allah ya yarda da su waɗannan mutane su ne kashi na biyu waɗanda lahira ce kaɗai a gabansu kashi na uku shi ne wanda ya ƙoƙarin tattaro mataki na farko da na biyu ya samu tsayawa a tsaka-tsaki ba tare da ya cutar ba ba tare da shi an cutar da shi ba bai manta da rabonsa na lahira ba kuma bai manta da rabonsa na duniya ba wannan shine bangare na wayayyu akan harkar lahira da harkar duniya waɗanda suka yi ƙoƙarin yin tanadi domin neman abin da zai sa Allah ya yarda da su sannan kuma sauke haƙoƙin da yake kansu na waɗanda suke da haƙƙi a kansu musamman iyalansu da kuma dukkan waɗanda suke da haƙƙi a kansu su ma su ba su haƙƙinsu bayan sun bayar da haƙƙin Allah suna ƙoƙarin cika haƙoƙi uku haƙƙin ubangiji da haƙƙin mutane masu haƙƙi a kansu da kuma haƙƙin kawunansu su karan kansu a kansu wannan kashi na uku shine wanda muke gabatar da wannan huɗuba don kwadaitar da kawunanmu a kan mu kasance cikinsu shine waɗanda suke da wayewa ta duniya suke da kuma wayewa a kan lahira sun kula da kansu sun kula da iyalansu kuma sun kula da haƙƙin ubangiji domin neman lahira wannan dalili ya sa muka kasa wato ajin wannan mutum na ƙarshe wayayye a addini da rayuwa cikin abubuwa guda tara uku na ubangijinsa uku nasa na kansa uku kuma na iyalansa ko kuma waɗanda suke da haƙƙi a kansa ta yaya za ka zama wayayye wanda ya tsira a duniya kuma ya tsira a lahira bisa ga wato hasken abinda wannan hudu ba ke haskakawa a kai shine kamar haka dangane da ubangijinka ka kula da abubuwa guda uku na farko yi kokarin tanadin neman sanin ubangijin da neman sanin haƙoƙinsa a cikin watan ramadan da neman sanin yadda ake bauta masa domin ka yi bisa daidai kuma ka yi ta irin yadda yake so kuma ya yarda ana samun wannan ne a wurin mutumin da ya tabbatar da abin da yake da alaƙa da ilimi na imani da aƙida ya san ubangiji tsantsa kuma ya kadaita ubangiji a cikin kudurinsa na zuci sannan kuma ya yi ƙoƙarin sanin abin da allah ke bukata a cikin azumi na daga sanin sharuɗan azumin da rukunan azumin da wajibai a cikin azumi da abubuwan da ake kwadaitarwa na mustahabbai a cikin azumi da abubuwan da ya halatta mutum ya yi ko da da yawa daga cikin mutane suna tambaya sun ɗauka bai halatta ba amma shi ya sani don haka yana yin abunsa ya halatta dama ko da waɗansu sun ɗauka wannan abun bai halatta ba sannan kuma ya san abubuwan da suke ɓata azumi a shari'ance ya kuma san abubuwan da ba sa batawa amma suna rage wa azumin lada kamar abubuwan da aka karhanta a cikin azumi bayan haka kuma ya yi ƙoƙarin neman sanin falalar abin da yake aikatawa duk abin da zai yi ya san falalarsa bisa ilimi yake yi ba kawai domin ya ga mutane suna yi shi ma ya yi a kan gado ba sai dai akan ilimi na daga abubuwan da ake neman kusanci zuwa ga Allah da su daga ibada ta zuci zuwa ibada ta harshe zuwa ibada ta gaɓoɓi zuwa kuma ibada ta dukiya duka ya yi ƙoƙarin neman sani kuma ya kusa domin aikata abin da yake da dama a cikin azumi domin samun lada a cikinsu abu na biyu da wanda ya waye a ɓangaren ubangiji shine neman sasantawa da neman sulhu tsakaninsa da ubangiji ta hanyar tuba da neman yafiya da neman rangwame a wurin ubangiji tun kafin a shiga ramadan ya yi ƙoƙarin neman tsarkaka daga zunubansa da tuba daga laifuffukansa ta yadda ubangiji maɗaukakin sarki zai zama ya yarda da shi tun kafin a shiga watan ramadan ya kuma yafe masa jingan laifuffukan da ya tara tun daga shekara ta bara ko kuma ma a cikin tsawon rayuwarsa allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku bayina ku tuba gaba ɗayanku zuwa ga ubangiji domin samun rabauta a wurinsa annabin mu sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah domin ni nan a rana guda nakan tuba zuwa ga Allah har sau ɗari ya tabbata daga magabata cewa suna shauƙin ganin Allah ya ba su damar isa Ramadan da har yasa suna roƙon Allah watanni shida kafin Ramadan akan Allah ya isar da su zuwa Ramadanan sannan bayan Ramadana ya wuce za su ɗebi watannin irin kwatankwacin haka suna roƙon Allah ya karɓa musu abin da suka aikata a cikin Ramadan. Abu na uku cikin haƙoƙin Ubangiji da mutum wayayye a addini zai kiyaye shine mutum ya fara koya wa kansa abubuwan da zai yi a Ramadana da hanyar wajibi yanzu ya fara koya wa kansa yin su ta hanyar mustahabbi, ta hanyar nafila, ta hanyar taɗawu'i. Azumi shine mafi girman abin da aka saba yi a cikin Ramadan. wayayye a wannan bangare shine wanda zai fara azumi tun a watan tun a watan sha'ban ba sai ramadana ya shigo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani wata da yafi yawan yin azumi a cikin sa banda ramadana kamar wannan watan da yake kusa ramadan domin ya shirya kafin ramadana ya shigo dama jikinsa ya saba sai dai ya dora daga inda ya tsaya amma ba a lokacin za a fara ba wannan yake sa tun a yanzu tunda mutum bai saba da yin azumi a wannan wata ba za ga yana jin tsoron zafin rana da ake yi a garuruwan da ake da dogon lokaci na awoyi kafin a sha ruwa kamar kasashen turai za ga mutane suna ta jin tsoron awoyin da za su share awa goma sha biyar awa goma sha shida duk ana cikin wunin azumi me yasa saboda sun daɗe ba su sha wahala irin haka ba amma wanda ya rika yin azumi a cikin wannan wata to kafin wata ramadana ya zo sai ya ji ashe ma abun ba wahala tunda yanzu ya iya da ba a sa shi dole ba idan ya shiga wanda ya zama dole kuma sai ya zama masa da sauki wannan ya hada da yin salloli na nafila wanda duk ya saba wa kansa da yin salloli a cikin dare ya tashi karfe biyu uku ko kuma kusan asuba ya tashi ya salloli abin da ya sawwaka idan an shiga ramadana zai ga da sauki dama ya dan taba a lokacin da ba a sa wato karfin bukatar hakan ta kai ba yayi ballantana yanzu kuma da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man kama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi don haka sai mutum yayi ya samu wannan ladar cikin sauki wanda bai wannan tsimi da tanadi ba sai ga tun a yanzu wutiri ma yana bashi wahala to idan za ka yi tsammanin za a yi kwana talatin ko ashirin da tara yana samun tarawih yana tashi a cikin dare ya yi sallah za ga in ma an fara kwana biyar shida sai ga ya fara nokewa in an je tsakiyar ramalana sai ya fara wato sai da kyarra a samu halama in yayi wutirin wata rana ba za a samu duka ba sai ya zama bai samu ladan man kama ramadana imanin wahti saban ba tunda bai samu cikon watan gaba daya ba me ya jawo haka bai koya wa kansa yin hakan ba tun kafin ramadana ya zo shi ko jiki da ka ganshin nan ya fi ɗorewa da jurewa akan abin da ya saba duk abin da ka ji sahabbai suna yi na yawan ibada ba a rana ɗaya suka iya ba sun daɗe suna yi ne har jikinsu ya saba to kai ma idan baka ɗauko tun daga farko ba to in ka zo cikin ramadana sai ya iya baka wahala kana iya farawa tun yau ba a shiga ramadana ba amma yi kokari ka tashi wani lokaci cikin dare ka yi sallah ko da raka'a biyu ko raka'a hudu ko shidda sannan ka ɗora wutiri a kai ka yi addu'o'inka to in ramadana ya zo sai ga kullum ma za ka iya tashi tun kafin lokacin sahur in baka saba da wannan ba sai ka ga in dai ka tashi to bukatar ka ita ce a ta da kai kawai ka ci abinci ka sha ruwa sannan ka ɗauki azumi amma ba don ka yi ibada ka samu lada ba to amma sai dai a sani dangane da yin nafiloli baya da iyaka idan na sallah ne amma nafiloli na azumi shi yana da iyaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan watan sha'ban ya wuce rabi to kar mutum ya yi azumi sai dai ga wanda dama ya fara yin azumi amma har kawai daga sha'ban ya yi tsakiya kaga yanzu a riga an wuce rabi kawai ka ɗauki azumi daga yanzu to ya riga ya wuce ka wannan damar saboda kada jahili ya ɗauka cewa wannan ma farilla ce ko kuma kar a samu confusion na haɗa shi da ramadan ramadan daban wajibi ne wannan kuma musahabbi haka wanda ya sa kansa ya kamata a ce ya faro tuntuni amma wanda ya saba yin azumin litini da alhamis wanda ya saba yin azumin kwanaki na tsakiyar wata wanda ya saba yin azumi na ko kuma wanda yake yin azumi na ramuko to wannan duk yana iya yin azuminsa ko da a cikin waɗannan kwanakin ne in dai ya fada amma haka kawai ka tsiri azumi ba wani dalili da baka ɗauko wani azumi da irinsa ne za ka ɗora ba to ba za ka fara azumi ba kai irinka sai in ramadana ya fara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmain kar ku gabaci watan ramadana da azumi ko na kwana ɗaya ko biyu illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu sai dai mutumin da dama akwai wani azumin da yake yi azumin ramko ko azumi na nafila sai ya dace da dama ya saba ko da bai zo kusa da ramadan ba zai yi to wannan ne zai iya yi amma in ba haka ba kai kan wanda baka saba da irin wannan ba to ya wuce ka sai kuma abubuwa guda uku waɗanda suke da alaƙa da haƙƙin kanka a kanka abu na farko shine ka kiyaye lafiyar kanka ba a ce maka ka yi azumi har sai ka ji kamar za ka mutu ba ba a ce maka ka wahal da kanka in kana halin tafiya dole sai ka yi azumi ba ba a ce maka in ka ji baka da lafiya ko kina da juna biyu ko kina shayarwa ka yi azumi kana cikin tsananin wahala ba ba ce maka idan ka tsufa azumi yana baka wahala kuma sai ka yi ba a'a bayan Allah ya jero hukunce hukuncen azumi sai ya ce yuridullahu bikumul yusr duk wanda duk abin da Allah ya faɗa din nan yana son muku sauki ne ba yana son muku wahala ba don haka in ka ga zaka sha wahala mai tsanani wanda ba zaka iya ba to Allah madaukakin sarki ya maka rangwame ya ce maka ka sha azumin ka daga baya ka rama wanda kuma ba zai iya ramawa ba kamar tsoho to wannan shi ya sha azuminsa sai ya ciyar amma wanda zai iya ramawa daga baya kamar marar lafiya kamar mai ciki kamar mai shayarwa kamar matafiyi waɗannan dukkan su hukuncin su ɗaya bayan ramadana ana bin su bashin azumin su sai su biya yana daga cikin haƙƙin da zaka kiyaye wa kanka kuma shine duk wani abin da ya rage na haƙƙin Allah a kanka to ka samu ka tsira ka sauke wannan nauyin ana bin ki azumi wanda baki biya ba ana bin ka azumi wanda baka biya ba yi kokari ka yi amfani da waɗannan kwanaki karama su karka ce tun da ramadana ya kusa ana bin ka goma yanzu kuma gashi sauran kwana uku a a yi kokari karama uku ai ka rage ko akwai kafara a kanka yi kokari ka ci gaba da cika kafarar ka ka yi iya wanda zaka iya in ramadana ya shigo sai ka dakatar sannan ka karasa sauran idan mutum ya yi sakaci da gangan ya samu damar da zai iya rama azumin da yake kansa bai rama ba har ramadana ya shigo aka samu jinga na bashin bara to in ya zo biya sai an ɗora masa da ciyarwa bayan ya bayan yi azumin to amma akwai rangwame ga wanda lalura ce ta sa bai samu damar yi ba har yanzu rashin lafiyar da ya sa ya sha ruwa a azumi har yanzu ma akwai rashin lafiyar shayarwar da ta sa ta sha ruwa a azumi har yanzu tana shayarwar cikin da ya sa ta sha ruwa a azumi har yanzu akwai cikin to wannan yana da uzuri sai ya jira sai lokacin da lalurar ta kau sai ya rama azuminsa kuma ba zai yi ciyarwa ba azumin ne kadai zai rama abu na uku da za ka kula dangane da kanka shine ka yi ƙoƙarin sauke haƙoƙin da yake kanka na mutane kar a shiga ramadana allah yana shirin gafarta maka amma kuma ga obstacle na harkar haƙƙi tsakaninka da wani wane ne wani nan makocinka wane ne wani nan dan uwanka na jini wane ne wani nan ɗanka wane ne wani nan iyayenka wane ne wani nan matarka duk wanda yake da haƙƙi a kanka yi ƙoƙari ka sauke wannan haƙƙin kafin a shiga ramadana allah zai buɗe ƙofofin aljanna zai buɗe ƙofofin gafara da rahama kowa ya zo a bashi amma allah ba ruwansa da harkar da ke tsakaninka da wani wannan akan harkar da ke tsakaninka da shi ne ya buɗe ƙofar ya yafe maka kai kuma ka ci haƙƙin wane allah ya yafe maka wane kuma sai a ɗauki yafiyar sai a bashi saboda akwai haƙƙinsa a kanka Allah ya tara maka ladan da za ta kai ka aljanna sakamakon azumi da sallolin nafila kai kuma ka ci kudin wane ka ci mutuncin wane ka taba jinin wane to duk wannan lada da aka tara maka ta zuwa aljanna sai a ɗeba a bashi da shi da sauran mutane irinsa da ke da haƙƙi a kanka su su je aljannar kai kuma sai a baka nasu ka je wuta shi Allah ba zai hana ka ba tun da ka aikata amma kuma ba zai hana su ba tun da ka ci nasu sai a ɗauka an baka kuma a yi transfer a ɗinka a basu don ka sauke haƙƙin da yake tsakaninka da wasu wannan yana daga cikin mutumin da yake da wayewa a ramadana zai yi domin ya tabbatar ya tserar da kansa kar ya tara wa kansa lada amma kuma a ɗaya gefen wa waɗansu yake tarawa ba wa kansa ba Allah ya tsare mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda yake cikin hadisin Anas aka ce da shi ya rasulullah kayayyakin masarufi sun yi tsada rayuwa ta yi tsanani ka sa price control mana ka sa kowa kar ya sai da abu ya wuce abu kaza saboda mutane su samu sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba dan kasuwa bane ban san yayin suka sayo ba sun sayo da tsada in sa su su karya su kuma sayar da arha a'a ina adalci wa kowa talaka a ji tausayinsa amma shi ma mawadaci shi ma a ji tausayinsa ba zan sa mutumin da ya sayo abu da tsada kuma ya sayar da sauki ba haka a wannan lokacin su talakawa haka za su haƙura tunda su ma masu sayowa haƙura suka yi suka sayo ya ce ni nan da kuka gani ina fatar in haɗu da Allah ne babu haƙƙin kowa a kaina ko haƙƙin jini ko haƙƙin dukiya kar mu je lahira ana maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana bin sa yana neman ceto su kuma wadansu suna bin sa suna cewa ya cuce su akan haƙƙinsu to in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fatar haɗuwa da ubangiji ba haƙƙin kowa a kaina kai kuma da ni kuma ba duk haƙƙin da yake tsakaninka da wani ka sauke saboda ba wanda zai tsaya maka tsakaninka da wani sai kai kanka kadai waɗannan su ne abinda suke da alaƙa da haƙƙin da za ka tserar da kanka da kanka a matsayinka na wayayye shine kar ka bari abin da ke kanka ya je ya hana ka samun abin da ke wurin Allah sai abu na uku shine abubuwa uku da suke da alaka da haƙƙi tsakaninka da iyalanka tunda mun ce ka sauke haƙƙin Allah ka sauke haƙƙin kanka sannan ka sauke haƙƙin da yake kanka na iyalanka iyalanka suna da haƙƙi na farko shiryar da su da koyar da su akan addini da kuma kwadaitar da su akan abin da kai ka kwadaitu a kai na ramadan saboda ya zama da manufarka a addini da ta iyalanka iri ɗaya ne akwai mutumin da in ka gan shi kaga addini amma in ka je gidansa kuma ba ruwansu su da ƴaƴansa da matansa ba su da alaƙa da addini shi kaɗai ne a masallaci yake yi to wannan mutum yana cikin haɗari kwarai da gaske domin Allah ya ɗora amanar su a kanka ya ce ya yi wa amanu ku anfusakum wa ahlikum nara kamar yadda kake tserar da kanka kake kokarin raba kanka da shiga wuta haka za ka tserar da iyalanka ba haƙƙinka ya tsaya a kanka bane kawai ya tafi har zuwa ga haƙƙin da yake kanka na iyalanka abu na biyu shi ne tsayawa a kan dukkan abin da zai kawo amfani ga iyalanka kuma ya kaɗe musu cutarwa da sa ido a kan al'amuransu da abin da zai yi kiwon lafiyarsu ta hankali lafiyarsu ta gangan jiki da kuma lafiyarsu ta ɗabi'u sa ido a kan iyalanka akwai mutumin da ba ruwansa da sa ido a kan abin da iyalansa suke yi akwai mutumin da ba ruwansa da harkar kiwon lafiyar iyalansa akwai mutumin da ba ruwansa da ɗabi'u masu kyau ko munana da iyalansa suke ciki sawa'un wannan abin zai ka masa abin kunya a duniya ko zai kawo masa matsala a lahira shi yana ji ta kansa ne kuma yana ji ta ciyar da su kawai abinci shi ne haƙƙi ya biya musu kuɗin makaranta ya biya musu bil ɗin asibiti amma abin da ya shafi harkokinsu na mu'amala da ɗabi'unsu na tarbiyya wannan shi babu ruwansa da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowane mutum makiyayi ne akan iyalansa kuma Allah zai tambaye shi akan wannan kiwo da aka bashi mataki na uku dangane da haƙƙi na iyalai shine mutum ya yi tanadi na abin da zai iya domin rufin asirin iyalansa bukatunsu na abinci bukatunsu na abin sha bukatunsu na kayayyakin da suke bukata a azumi waɗanda sun bambanta da sauran kwanaki a lokacin buɗe baki da lokacin sahur da kuma tufafin da za su sa idan an ƙare azumi duk wannan gwargwadon abin da mutum allah ya hore masa tun daga yanzu ya fara yin tunanin ya zai kyautata wa iyalansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafifici a cikinku shine wanda ya fi fifita kyautata wa iyalansa ni kuma ni na fi ku fifiko saboda na fi kowa kyautata wa iyalaina idan ka lura da iya samun manzon Allah sallallahu alaihi wa da income dinsa za ka gano cewa kusan in ya samu duk abin da ya samu iyalansa ne zalla abin da ya ragu kuma sai ya ba waɗansu a waje don haka kai ma ya zama tunaninka na farko shine kana nema a yanzu saboda iyalanka su samu in ko da gaske Allah ya sa ka samu to lallai iyalanka su shaida a cikin azumi cikin abincinsu da abin shansu da tufafinsu su ga canji a lokacin da suka mika wuya ga Allah kai kuma ka rinka musu tukunci na abin duniya da zai sa su rinka jin nutsuwa wajen bautar Allah a lokacin da baka samu ba kuma su gane cewa rashi ne yasa baka samu ba kuma ka ba su haƙuri wani lokaci kalma mai kyau a wurin wanda baka bashi ba ta fi masa tsada sama da mummunar kalma bayan an bashi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ba kowa ne a cikin yake samun damar abin da zai ba wa iyalansa ba amma kowa yana da damar kalma mai kyau ga iyalansa ba kowa ne a cikin mu yake da damar kuɗi ko abinci ko tufafi da zai ba wa iyalansa ba amma kowa yana da damar mu'amala mai kyau da zai sa iyalansa su gamsu ko da bai ba su ba a ido amma ya ba su a zuciya wannan haƙƙi ne da iyalanmu suke da shi a kanmu da wannan ne mutum zai zama wayayye sai ya shiga watan ramadana ya sauke haƙƙin allah ya sauke haƙƙin kansa da kansa ya kuma sauke haƙƙin iyalansa allah ya ba mu damar sauke haƙƙoƙin da ke kanmu ya ba mu damar yin aiki da zai zama karɓaɓɓe a gare shi ya ba mu damar yin abin da zai sa ya yarda da mu a cikin watan ramadan ya tsawaita kwanakinmu mu yi waɗannan ayyuka kuma ayyukan da za su zama na dacewa da allah zai karɓa daga gare mu allah ubangiji ya ba mu damar shiga cikin watan ramadan cikin alkhairi da albarka da lafiya waɗanda duk suke da matsala ta cuta allah ubangiji ya ba su lafiya ya ba su damar yin wannan azumi waɗanda suke cikin matsaloli na kakanikayi na rashin nutsuwar zaman lafiya ko rashin abincin da za su ci ko ruwan da za su sha ko dukiyar da za su juya ko kuma wani abin da suke bukata na bukatun rayuwa Allah Ubangiji ya yarwata wa dukkan al'umman musulmi wannan shekara Allah ya sa ta zama mana shekara ta albarka fitintunu da musibu da jarabawa da muka samu tun daga kan azumi na bara sakamakon wannan cuta ta annoba da ta zama mana matsala da alaƙaƙai a harkar tattalin arziki kuma ta shafi addini Allah Ubangiji ya kama na sauƙinta Allah ya kama na rangwabe a kanta Allah ya sa wannan shekara shekara ce da za ta sa Allah maɗaukakin sarki ya dube mu da duba irin ta rahama da jin kai ya zama ya ba mu tukuici akan haƙurin da muka yi bisa ga wannan annoba da wahalhalu da mutane suka sha wahala ta rashin nutsuwa da zaman lafiya wahala ta rashin samun isasshen arziki wahala ta rashin wato isasshiyar lafiya Allah Ubangiji ya ba mu sakamakon wannan haƙuri ta hanyar ba mu lada na addini da kuma ba mu tukuici a rayuwa rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar muna kuma sanar da ku cewa in Allah ya yarda da mun shiga cikin wata Ramadan za mu ci gaba da abin da muka saba na tafsirin alkur'ani mai girma kuma bana za mu fara suratu yusufa alaihi salam da muna sa ran za mu yi ta har mu kammala ta in Allah ya yarda za mu kuma fara ne a ranar talata in Allah ya so idan ranar talata ta zama ita ce ranar ɗaya ga wata ramadan to a ranar za mu fara idan ta zama ita ce ranar talatin ga watan sha'ban duk da haka dai a ranar za mu fara sai ya zama watan ramadan mun fara mun fara yin tafsirin kenan da yini daya Allah ubangiji ya mana albarka ya karba mana mai kyau ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة المجتهدين المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ارض عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن سائر الصحابة والآل أجمعين اللهم ارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولأولادنا وذرياتنا ولمن له حق علينا اللهم اغفر لنا ولأزواجنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا ولعلمائنا ولمشايخنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح لهم ولدينهم يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك الطمأنينة والسكينة والأمن في بلادنا وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك صحة في البدن اللهم إنا نسألك الصحة والعافية اللهم إنا نسألك الصحة والعافية بعد الرضا في الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم وفقنا في اللهم وفقنا بما فيه من الخيرات والبركات يا رب العالمين اللهم وفقنا لنيل ما في رمضان من المغفرة والرحمة والعتق من النيران يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا لله قانتين